إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر شدا قوة رمضان شكرا تدبور لريه دار بإن دابير bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala'ali wa sallama wanda ya dace da lissafin sha shida ga watan maris shekarar miladiya ta 2024 wannan shi ne darasi na goma sha hudu cikin jiran gyaran majalisai na watan ramadana na shekara ta 1445 daga wannan masallaci namu na makarantar dara disi salafiya da ke zare a nigeria inda muke tattaɓa darussa daga littafin akhfa'un wa mafahim fi shari ramadana yajibu an tusaha wato wasu kurakuran fahimta wanda ya zama wajibi mu gyara su game da al'amarin watan ramadan a malam zai mana magana a wannan jaula akan mas'ala ta goma sha tara cikin waɗannan mas'aloli wata shafi wato hukuncin amai ma hukumu man ghalabahu khurujul qai'i wa huwa sa'imun fi nahari ramadan ina hukuncin wanda amai ya galabaice shi yana azumi da rana tsaka a cikin Ramadan malam yace khurujul qai'il as-sa'imi fi nahari Ramadan yanqasimu ila qismai fitar amai daga bakin mutum da watan Ramadan da rana tsaka malamai sun raba shi zuwa gida biyu al-qismul awwal man istaqa'a bi nafsihi muta'ammidan wanda da gangan ya kakaro amai ya sa yatsa ya kakaro amai ko makamancin haka to wannan faqad aftara to azumin sa ya kare wa ilzamuhu alqaba'u kuma zai rama wannan azumi wala kaffarata alaihi amma babu kaffara wasani kashi na biyu bilkismu thani man zara'ahu alqai'u ay galabahu wanda aman ne ya galabaice shi ba yayi niyyar yi bane ya ji amai ya taho ne wanda kuma galibi amai idan ya taho mutum bai sai ya tare shi ba wa kharaja alqai'u minhu bighairi ikhtiyarihi ba zaɓinsa ba ne aman ne ya fito masa ba tare da yana so ba fala shai a alaihi wannan babu laifi a kansa wasu ya muhu sahihun azuminsa ya inganta wa haza bittifaqil madhahib fiqhiyatil arba'a malaman fiqhu gaba ɗaya mazhabobi hudu sun haɗu akan wannan kaman magana hanafiya wadda tana cikin tafin tabyinul haqa'iq na az-zailai wal malikiya da maganar malikiya take cikin tafin hashiyatul adawi ala kifayatul talibin rabbani da az-zakhira ta al-qarrafi da kuma wa shafi'iyya da shafi'iyya a cikin majmu na nawawi da tafarwatul talibin wal hanabila a cikin sharh muntahal iradat da muguni wa huwa qawlu akthari ahli al-ilm yace kuma wannan shine maganan mafi yawan malamai wa hukiyal ijma'u ala al-halati al-ula wal hala thaniya an hakaito ijma'i akan duka yanayin guda biyu ijma'i akan cewa wanda ya amai da gangan ya kare azuminsa da ijma'i akan wanda amai ya galabaice shi ba tare da yi da gangan ba azuminsa na da lafiya malam ya ce wa adillatu hadhihi almas'alati ma yali ga hujjojin wannan mas'ala hadisi na farko an abi hurairah radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama manzo Allah yace man zara'ahu qai'un wanda amai ya galabaice shi wa huwa sa'im yana cikin azumi falaisa alaihi qaba'un babu ramuwa akan shi wa in istaqa'a idan ko ya kakaro amai falyaqdi to ya rama wannan azumin sahihun malam yace wannan hadisi ne sahihi al-Imam Ahmad ya ruwaito shi da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Nasa'i da Ibn Khuzaimah da Ibn Hibbana da Hakim dukkaninsu su ruwaito wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya hassana shi sannan akwai malamai da yawa da suka inganta shi kamar shi kanshi ibnu khuzaima da ibnu hibbana da hakim waɗannan jibajiban malamai dukkanin su sun inganta shi hakanan wato malamai irin su al-imam zahabi da ibnu al-jarud da al-shaykh al-albani da shaykh al-arnaud dukkanin su sun inganta wannan ainihin wato hadisi wa an abi dardai radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara sahihun ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi sallama ya yi amai fa aftara sai ya zama azuminsa ya kare wato wata damuwa ta sa ya amayar da abin da ke cikinsa sahihun rawahu ahmad wa abu dauda a wa tirmidhi wadannan malamai guda uku suka rawaito wannan hadisi wa an fadala ibnu ubayd daga fadalatu dan ubayd al-ansari radiyallahu anhu kala kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi yawmin kana yasumuhu wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito wajenmu a wata rana wadda yake wato azumi a cikinta qala mai riwaya yace fada'a bima'in fashariba mun san cewa ya saba yin azumi a irin wannan rana ta yi litinin ce ko alhamis ko ayyamul bidi ko makamancin su amma sai muka ga ya sa an kawo mishi ruwa sai ya sha fa qulna lahu sai muka ce mishi wallahi ya rasulullah ce ya manzo Allah tsakani da Allah yau baka azumi ne dama in kana hadal yawm kunta tusumu ce lalle fa mun san kana azumin wannan rana qala yace ajal yace kwarai kuwa ina azumi walakin ni kaitu sai dai nayi amai ne hasan wannan wannan didiyocin riwaya ce da take bayyana abin da ya faru da kissar rawahu ahmad malam ya sake cewa wa an ibn umar radiyallahu anhu anhuma annahu kana yaqulu sai da Abdullahi Umar yakan ce man istaqa'a wa huwa sa'imun fa alayhi alqaba wanda ya kakaro azumi yana cikin kakaro amai yana cikin azumi akwai ramuwa akan shi wa man zara'ahu alqai'u wanda ko amai ne ya galabaice shi fa laysa alayhi alqaba babu ramuwa akan shi sahihun wannan ya inganta Malik rawaito shi a cikin Muwatta da Abdurrazzaq as-Sanani a cikin Musannaf da Ibn Abi Shayba shi ma a cikin Musannaf ɗinsa da limamul baihaqi a cikin asnan al-kabir wato abin da yasa adadin suke da yawan kakaro amai saboda yana ɗaya daga cikin hanyoyin magani ne a lokacin ba kamar yanzu bane yanzu zai wuya kaga wanda ba mutum ya ci wani abu da yake ganin zai dame shi a ce ya ya ya ya kakaro ya sa hannu yayi amai ba to amma a da a zamanin zamunan da can amai yana daga cikin hanyar da ake bi wajen yin magani kamar mutum ya ci wani abu guba ko ya ci wani abu da ya lalata mai ciki ko wani abu makamancin haka ko kuma ya ma ci abinci ya ji cikin shi na nema ya kada to sai ya sa hannu ya kakaro ya amayar da shi fitar da shi yana daga cikin hanyoyin da ake bi wajen yin magani ban san ko har yanzu ana amfani da shi ba amma dai da ana yi saboda haka akwai yawan samun cewa mutum ya ya abin nan ko yaro karami zaka ga babu shi tana ita samun shi hannu a baki ta turo ta jawo mai amai saboda ya ya hade wani abu wanda ake ganin cutar da shi to saboda haka sukan yawan yin amfani da wannan hanya wajen samun waraka fa hadisu abi hurairata radiyallahu anhu man zara'ahu qai'un wa huwa sa'im falaysa alayhi qaba'un wa in istaqa'a falyaqdi yantazimu jami'ul ahadithi fi hadhihi al-mas'ala jami'ar hadis fi hadil masala yace wannan hadisi na Abu Huraira cewa wanda yayi amai da gangan ba da gangan ba yana azumi ba komai akan shi wanda kuma yayi da gangan ya rama to wannan shine shine hadisin da ke tsara duka mas'ala wa huwa anna man qa'a amdan fa alayhi alqaba wanda da gangan yayi amai to yana da ramuwa wa man galabahu alqai'u wanda amai ya rinjaye shi fa siyamuhu sahihun azumin shi ingantacce ne walaisa alaihi shay'un babu kuma a kansa wa qala al-khattabi rahimahullahu abu sulaiman al-khattabi a cikin ma'alim sunan yana cewa la a'lamu khilafan bayna ahli al-ilmi anna fi anna man zara'ahu al-qai'u fa innahu la qada alayhi yace ban san wani sabani tsakanin malamai ba game da cewa wanda wanda yake azumi sai amai ya galabaice shi babu ramuwa a kansa wala fi hakanan kuma game da anna man istaqa amidan anna alaihi alqaba ban san kuma sabani akan cewa wanda yayi amai da gangan shi kuma zai rama ba wa qala ibn qudamata rahimahullah ibn qudama shi ma ya fada a cikin muguni juz'i na uku yace wa man zara'ahu wanda amai ya galabaice shi fala shay alaihi babu kuma akan shi wa hadha qawlu ammati ahli alilm yace wannan ita ce magana daukacin malamai wa qala fi sharhi sunnah للبغوي أتكين شرح السنة الإمام البغوي تكين جزء نشدة يتي والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه malamai suna aiki da hadisin Abu Huraira ne shine da wannan hadisin na man istaqa amdan fa alaihi alqada wanda ya amai da gangan ya rama wa man zarahu alqai'u fala qada alaihi wanda kuma ba da gangan yayi ba babu ramuwa akan shi lam yakhtalifu fi zalika malamai ba su sabani ba game da wannan wa qala fi bidayatil mujtahid hakanan ibnu rushd yake cewa wa jumhuruhum aidan ala anna man istaqa'a faqa'a wanda ya zakulo amai sai aman ya biyo baya fa innahu muftirun ya kare azumin sa wa qala ibn al-mundhir ibn al-mundhir a cikin al-ijma' yake cewa wa ajma'u ala annahu la shay'a 'ala as-sa'imi idza zara'ahu al-qayu malamai sun hada akan cewa babu komai akan mai azumi idan amai ya gabace shi wa ajma'u ala ibtali sawmi man istaqa'a amidan sannan kuma sun hada akan a wato cewa azumin wanda ya game da gangan ya lalace wa qala shaukani al-imam shaukani a cikin nailul awtar hakanan kuma zaka samu irin wannan magana a cikin subul salam ta amiru sanani cewa wa hakabul mundir al-ijma'a ala anna anna ta'ammud al-qai'i yufsidu siyama ibn mundir wacce maga tashi da muka ji tace shaukani ke hakaitowa ya kawo cewa yin amai da gangan yana bata azumi qultu ni malam ba Musa sai nace man khalafa fi hadhihi almas'alati qalilun wala'allahu lam yablughu ad-dalilu aw lam yathbut 'indahu an samu su ƴan tsararin malamai da suka saba ma wannan hukunci yace watakila ba su san waɗannan hukuncen hukuncen bane ko kuma ba su tabbata ba a wurin su uzurin da za a ba su saboda amai baya karya azumi sai in na gangan ne amma idan kawai yanayi ne sa mutum ya ji amai ko mace ko namiji ya amai ba da gangan ba sai ya kurkure bakinsa ya ci gaba da azuminsa babu komai a kansa sai matsala ta ashirin na'am alaihi ma'amai al'imsak na'am alaihi al'imsak saboda ya yi abin da waccan ka'idar ji ya yi abin da shari'a ba ta rangwanta mashi ba matafi ba ne shi ba mara lafiya ba su ne suke da uzuri karɗe a shara zai imsaki mahukumomin sallama al'imami ba a da raka'ati fi salati tarawe sun man sarrafa ƙabla an yantahi al'imamu min salati tarawe walam yi husablahu hali husablahu ƙiyamu laila mutum ne ya zo masallaci ana sallar tarawi sallar ashen da aka yi raka hudu ko shida sai ya fita abin shi wani ma sai an yi goma da muturin ne kawai ba zai yi ba sai ya fita ya tafiyarsa to wannan mai hukuncin shi ta fuskar shin za a rubuta mashi cikakken ladan ƙiyamun laili ko kuwa ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya ce innahu man kama ma al'imami hatta yansarifa duk wanda ya tsaya yayi sallar dare tare da liman har wato limamin ya sallame kutiba lahu qiyamu layla an rubuta mishi za a rubuta mishi ladan tashi da dare yi sallah ibnu usaymin yace koda kuwa daga nan yana tafiya zuwa kawai ya kwanta bacci bai ƙara yin komai ba sai sahur to zai samu ladan cikakken dare wannan hadisi yana nuna kwadaitarwa zuwa ga yin sallah a cikin jami'i tukuna na farko aka ce ma al-imani koda ya yi shi kadai ta yi amma dai yi tare da liman domin ya daga cikin sha'a'ir ramabaniya shine tsayar da sallah ta jam'i ta ashan wanda duka ji yana kokarin cewa bid'a ce ko ana ta rikici da shi akai yana yi ne don son zuciyarsa ko don ya samu ma wata bid'a shi yar uwa a gidan bid'a yana yin wata bid'a ya rasa yadda zai samu ta hujja to sai ya ce kuma dole ku yadda ashan bid'a ne saboda ya zama da kai da shi duka yanzu kuna yin bid'a da aka ba abin da za ga mai in kuka hadu da da wani a gidan caca za ka mai wa'azin caca ba za ka mishi ba sai dai kai ma ka bari ko ɗanka ne kogo so da abin da suke so a hada a gidan bid'a da su da sauran mutane da aka sai a kowa ya abin da ya ga dama dama haka suke cewa kar a soki kowa a kowa ya abin da ya ga dama to addini ya lalace kenan dole ne a faɗi cewa kaza ba kyau kaza akwai kyau kaza bid'a ne kaza sunna ne kaza daidai ne kaza kuskure ne saboda babu wani dalili akan rashin tabbas din wannan abu sai dalilai ke tabbatarwa cewa sunna ne gashi kamar wannan annabi ya ce wanda ya tsaya yayi qiyamul layli tare da yayi sallar ashan tare da liman hatta yan sarifa hal limamin ya ainihin wato sallami kutiba lahu qiyamul laylati za a rubuta mai ladan tsayuwar dare wannan hadisi sahihi ne Abu Ahmad ya ruwaito shi da Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah daga sahabi Abu Dharr al-Ghifari Allah ya gafarta masa kara masa yadda Sheikhul Albani da wasu malamai sun inganta shi fa hadha sawabu la yanaluhu illa man sallama al-imam min awwal rak'atin hatta yantahi min as-salati kulliha wannan ladan babu wanda zai same shi sai wanda ya salla tare da liman tun daga raka'a ta daya har ta ƙarshe sawa'un bakwai liman yayi sha daya yayi sha uku yayi duk abinda liman yayi sai kai tare da shi amma man iktasara ala ba'd as-salati thumma sarafa aw jaa mutaakhiran bighairi uzrin sahihin aw yajlisu fil masjid khalfa as-sufufi hatta idha raka'a al-imam adraka ar-ruku'a ma'ahu bighairi udhrin sahihin fala yasiqu ath-thawab al-mawdu' al-maw'uda fi hadha al-hadith duk mutumin da ya takaitu akan wasu iya raka'o'i sai ya sallame ya tafiye shi ko kuma ya zo a makare ba tare da wani uzuri ba wani ma suna waje suna musun siyasa har a tayar ayi nisa wani kuma yana cikin masallacin amma sai ya nemi ya zauna a bayan sahu sai ya ji liman zai tafi ruku sai ya tashi da sauri ya je ya jona waɗannan duka ba tare da wani uzuri ba duk waɗannan ba su cancanci su samu wannan ladan ba ba su cancanta ba ba a ce Allah ba zai ba su ba amma dai a bisa nassin hadisin ba su cancanta ba in Allah ya so da falalarsa ya iya rangwanta musu amma dai gwargwadon aikinsu da gwargwadon abin da soshi suka faɗa to ba su cancanta ba وهو قيام ليلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف أي حتى ينتهي من صلاته هسي إلد صلى كتب له كتب الله له أجر ليلة كاملة الذي باشي لا دنت ككندري كأنه صلى الليل كله إلى الفجر كما يأيث أو أندرينا صلى وإن وهو إنما صلى مع الإمام ساعة أو أقل أو أكثر halin kuma sallah awa ɗaya ce ko da minti ashirin ko kuma minti ma arba'in da biyar bai kai awa ɗaya ba fala ya ta'akharu an hadha alkhairi bi ghairi udhrin illa mahrum babu wanda zai dinga wato nauyin kafa ya ki zuwa ya samu wannan albarka da wannan alheri sai wanda Allah madaukakin sarki ya haramta mashi arziki dama kuma yana daga cikin waɗanda suke Allah ya haramta musu samun falala shine mutumin da Ramadana ya shiga har ya fita bai yi aikin da Allah bai gafarta mai ba kamar da annabi ya ce amin amin amin aka ce me yasa ce jibril ne ya ce mun wanda duk yake ya rayu ga iyayensa bai yi aikin shiga aljanna ba kada Allah ya gafarta mai ya ce amin ya kuma wanda ramadana ya shiga har ya fita duk kofofin nan na alheri bai yi riko da wata kofa da zai samu gafara Allah ba to wannan ma kada Allah ya sa ya rabauta annabi ya ce amin wato mutum ya kai dan tsiya ya kai mara arziki a ce duk tsawon kwanaki ramadana kwana talatin bai yi nishadin da zai wani aikin kirki ba in ba za ka iya duka ba a ce kullum a yi sallar jam'i da kai kullum kana azumi kullum a yi ashen da kai kullum kana kata alkurani kana zuwa majalisi kullum kana sadaka kana tasbihi kana kaza kana kaza ba za ka yi waɗannan duka ba to zaɓi wani a cikinsu wanda kake jin kana da nishadi a cikin shi a cikin ayyukan nan na ibada sai ka zaɓi abin da ka san kana da nishadi sai kai ta yi amma ka a ce duka kayi asararsu wannan ba karamin tabiwa bane jama'a Allah ya tsare mu daga tabiwa saboda kuma kamar da muka ambata ran yana da kyau masu masallatai da masu limanci su kuma su zama suna da wato hanyoyin dabarun sa mutane su yi shauƙin sallah shine na farko kar a danga mutane sallah ta wuce tsayin ta wuce dabi'a ayi abin da aka san a gurgurdan yanayin mutane za su iya bi fa inna min wara'ikumud da'if akwai mai rauni akwai mara lafiya akwai mata akwai yara akwai mabukata to limamai su kula da wannan sana dinga sa limamai wanda suke karatu da zai sa mutane su ji nishadi kasan dadin karatun yakan sa nishadi shi ma amma ka ji aka sa wani wanda muryar shi bata da dadi ko karatun kurakurai sun yawa to ba za a ji nishadi ba sannan kuma a dinga dan jinkirtawa har mutane su gama bude bakin su a natse sana zuwa ta da sallah wani lokaci ana gaggawa za ka ga minti 40 ma bata yi ba tsakanin kiran sallar magariba da kuma da kuma lokacin sallar isha to a lokacin mutane cikin su ya riga ya taso an sha ruwa an sha kunu an ci indomi an ci gwaiba an yi wane ne kowa kowa zaka ji numfashi ne sama sama kamar hurtumin sa to amma aka bari aka samu awa daya ko da yan mintuna zaka ga galibi cikin ya fara kasa sannan mutum ya koshi din nan kasala take tasowa ba ko yake zuwa akan kari ba to wannan da yana da kyau limamai su kula da wannan psychology na mutane don su taimaka musu wajen samun alkhairi din sannan kuma ya zama na cewa sallar ana yin ta wato a bisa yadda suna ta tsara ba kar a dinga yin salloli irin na bid'a haka yanzu ya daga cikin bid'a da ta yaɗu sosai a cikin mutane shine kowa sai ya buɗe alƙur'ani shi ba liman ba shi yana cikin mamufa da ƙur'ani wani ma da waya kuma Allah Allah yake limamin ya kuskure ya maza shi ne ta da shi saboda karambani kai da baka iya wurin ba sai ka bude kana kalla shi kuma yana yi da ka ko kuma ma yana yi da Qur'anin shi ya halasta ya rike ka kuma me yana kana rike Qur'ani da yayi tuntuban harshe kafin kafin ya ankara duk an wurgo mai gyara ko ta ko ina har a ruda shi to wannan ma wani sabon abu ne wanda bai da asali liman in ya so yana iya rike alqur'ani inda bukata amma ma mu babu bukatar sa rike alqur'ani kowa ya rike hannun shi a kirji ya saurari abin da yake Allah ya tsare mu قالت اللجنة برئاسة الشيخ بن باز اللجنة الدائمة سكتشي أسكن فتوسو الأفضل أن تكمل صلاة التراويح والوتر مع الإمام أبن دي ففال لا شيني كسلاتي تراويه كما كسلاتي وتري ترد الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم saboda faɗin manzo Allah da yace man kama ma al-imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layla wanda ainihin wato ya tashi yayin sallah tare da liman cikin daren azumi har aka gama sallar gaba daya yana da ladan sallah ta tsawon dare waqar su ila ibnu baz rahimahullahu bi su'al tadi an tambayi allama ibnu baz aka ce mishi idza sallal insanu fi ramadana ma'a man yusalli 23 raka'atan waqtafa bi ihda ashara raka'atin wa lam yatimma ma'a al-imam fa hal fi'luhu hadha muwafiqun lis-sunnah dan mutum ya je ya sallah a masallacin da suke raka 23 amma sai ya takaitu akan yin raka'a 11 ba tare da ya cika da limamin ba shin wannan aikin nashi ya dace da sunna fa ajaba sallallahu alaihi wasallam fa ajaba rahimahullahu sai bin baz ya amsa yace as-sunnatu al-ittimamu ma al-imam sunna ita ce ya cika tare da limam walau sallah salasan wa 20 koda limamin zai yi sallah 20 raka 23 lianna rasulullah sallallahu alaihi wasallam domin abinda annabi ya ce mamu innar rajula idza qama ma al-imami hatta yansarifa kusiba lahu qiyamul layla wannan annabi ya ce kenan za a baka ladan tsawon dare wa fil ladhil akhir baqiyatu laylatihi wato ita mas'alan raka'a 11 ba ta da nassi karar cewa ai haka istinbadi cewa haka annabi yake amma annabi bai ce kar a wuce haka ba shine masar na sabanin sai kuma aka samu wasu mutane tun cikin sahabbai tun zamanin Umar suna yi tun zamanin Umar lokacin da ya dada limamai guda biyu ku ji wannan magana Umar ya dada limami shi ma guda biyu magana da muke ran ku yace ga na maza ga na mata wannan ya maza sallah wannan ya mata sallah Abu Darda'i da da wani ne ma da Zaid ko to sai suka zama sun rage adadin tilawa a kowace raka'a idan da ana karanta shafi biyar shafi bakwai ko juz'i ko kaza sai suka mai da shi shafi ɗaya biyu haka sai suka ƙara adadin raka'o'i maimakon yin sha ɗaya sai suka kuma suna yin ashirin da uku su yi ashirin sannan su yi wuturi da ɗaya maimakon yin goma da wuturi da ɗaya sai wasu sahabbai su kuma suka ga a'a su sun fi dai ganin su yi irin wancan annabi sallallahu alaihi wasallama bai wuce sha ɗaya shi din zai yi amma da doguwar tilawa wasu suna yin haka wasu suna yin wancan da izinin Umar dan Khattab ake wannan abu saboda ba bid'a bane da mutane suke cewa ba bid'a bane ya kamata mu san wannan idan wani masallaci suka ci gaba da haka ba su bid'a ba domin an yi shi tun a zamanin sahabbai kuma ba inkarin da sahabbai suka yi kawai yana nuna wannan khilaful aulani su sun fi gane wasu yi wancan da aka tsayuwa a kan sha ɗaya shi ya fi amma ba tare da inkari ta hanyar bidi'antar da wanda ya yi sama da haka na fata mun fahimci wannan jama'a shi na ga ha'a maka ana yi a garuruwa da dama ana yi wanda kuma ya taƙaita ya yi uku ko ya yi biyar ko ya yi bakwai shi ma bai saɓa ba sai dai kuma ladan shi bai kai ladan wanda ya cika sha ɗaya ɗin nan gyamgyam ba wato yin sha ɗayan nan ya fi komai zaman lafiya ka fita daga duk wani rikici na malamai ka yi sha ɗaya ko ka yi sha uku ya fi zaman lafiya ya fi kuma babu wani ƙaiƙayi babu kuma wani da a zo ana wani ta'alili ana wani sharhi irin wanda muke din yanzu sau da in kuma ka je kana bin limami wanda yake yin ashirin da uku to abin da ya fi dacewa da kai ka yi irin nashi in tun farko ba za ka yi irin nashi ba to kakka bi shi sai ka nemi masallaci wanda ba haka suke yi ba kamar mutumin da ya je umara galibi masu zuwa umara za su tarar da haka a masallatan makka da madina musamman a harami 23 suke so da ka in ka je in kana son ka samu wani cikakken falalar to ka tsaya a yi a gama da kai tunda da kuma dama abin da ya kai kenan mai bawo shi yake cewa bukatar maje haji sallah dama sallah ta kai ka in ma baka yi ba ina zaka je zaka je hotel ne kai ka kwanta saboda ka sai ka tsaya sai ayi da kai yace wal afdalu lil ma'mumi an an ya koma al imam hatta yin sarifa sawa'un kana ida 10 raka'a aw 13 aw 23 aw gari zalika abin da ya fi dacewa ga mamu ya bi limaminsa ko sha ɗaya za a yi ko sha uku ko ashirin da uku haza huwa al'afdalu an yi tabi al'imam hatta yan sarifa shi ne ya fiye maka ka bi limami ya siya sallami wai za ka nan masjidu yusalli fihi imamani idan ko masallacin ya zama liman biyu ne suke salla salatu tarawih hiya salatu imamai ne ma'a sallar tarawih ɗin ita ce sallar duka limaman me yake nufi da sallar limamai guda biyu shine wani zai yi isha wani ya asha ko wani ya yi isha da wani ɓangare na ashan ana dai canza limami ana canza limami kamar yadda ake yi a al'adance sallar ta yi tsayi ba watakila limami ɗaya ba zai iya jurewa ya yi duka ba akwai gajiya akwai shaƙewar murya akwai abubuwa irin waɗannan to limaman ba guda ɗaya ba ne to da zarar liman na farko ya yi raka'a hudu misali har yanzu ba a gama sallar ba karka ce don ya gama shi kai shi kake so ka bi ba za ka bi ɗayan ba ko kuma na kana jin haushin ɗayan da zaran ka ga shigo ka yi tsaki ka fita to kai kai kanka asara sallah ita ce sallah limaman guda biyu idan sun gama hatta yatimmal imamu as-sani as-salata har sai limami na farko ya gama sallan wa yansarifa minha ya sallama sallar shi sannan sannan aka gama sallah idan limami na biyu ya sallame wanda shine na ƙarshe to shine an gama wannan sallah insha Allah za mu saurara ne anan insha Allah sai mu hada darasi na gaba za mu sake jin wata wato mas'alar kuma wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi